بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta yi daidai da shida ga watan jun shekara ta 2009 wannan shine kasar na tamanin daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu muhammad ibn ismail abu abdullah al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a makon da ya gabata wato a cikin kasar na saba'in da tara mun kammala da kitabu tayammum muka kuma shiga kitabu salati muka ainihin karanta hadisi na farko muka shiga dogon hadisi wanda yake shine ainihin hadisi na biyu sai lokaci ya ƙure mana insha Allahu ta'ala za mu ɗauko karatun tun daga farkon wannan ainihin kitabi sai dai ga sanarwa kamar haka jama'a makon da ya gabata mun yi ainihin wato karatu a wannan masallaci lacca ce muka yi ta sakamakon 29 ga watan ainihin wato mayu wadda ita ce ranar dimokuraɗiyya a najeriya to yayin da 'yan demokuraɗiyya suka fito suke ainihin bayyana halinsu na yaudara shine muka fito mu kuma muke gaya wa mutane haƙiƙanin yaudarar tasu asiri dai ya ainihin tono kuma ya ainihin bayyana a ƙarƙashin wannan muka ainihin yi lacca ga ɗaliban darul hadisi salafiya a wannan masallaci insha Allahu ta'ala a gobe za mu ainihin ƙarƙare wannan lacca sai dai gayyata ce a buɗe kowa zai iya zuwa maza da mata yara da manya kamar yadda ainihin aka saba in Allah maɗaukakin sarki ya so za a yi wannan ainihin lacca a wannan masallacin gobe karfe tara na safe zuwa karfe sha biyu insha Allah na biyu sai wata dama da ainihin ta samu gare ni ita ce tsakanin sallah azhar zuwa sallar la'asar wato daga karfe biyu na rana zuwa karfe hudu na la'asar na ce dama ta samu gare ni ba wani ya samar mini ba don haka akwai laccoci da na kai kusan shekara biyu uku ko makamantan haka ina alkawurar zan yi misali na ce zan yi lacca akan gsm na ce zan yi lacca akan kaza na ce zan yi lacca akan kaza duk baki ɗaya ne ina cewa insha Allahu ta'ala to lokacin waɗannan laccoci gaskiya ya samu to abin da muka ainihin tattauna da a samu wannan wuri to sai dai ba su zo mana da amsa ba don haka mun gama zartar da cewa duk ranar asabar da lahadi zan rinka gabatar da lacca daga karfe biyu zuwa karfe hudu a masallacinmu na juma'a na kasuwar muciya wannan tsari ne na dindindin allahumma asalin wannan lokacin lokacin karatu ne wanda zan sa musu a masallacin sultan bello da ke kaduna amma kamar yadda kuka san matsalar mutanenmu shine da tawa matsalar ne kuma su matsalar su ba za su iya samar da kayan aiki irin wanda ni ya dace da ni ba ni kuma ba zan iya haƙura in yi aiki da da'awa da kayan aiki irin nasu ba to wannan ya hukunta sai ran da na samu kuɗi na sai irin kayan aikin da suka dace da ni za mu ainihin sanya musu karatu ne na hadisi ko ya kasance sahihul bukhari ne ko kuma ya kasance sunanin nasa'i ne ko dai wani daga cikin littattafai na ƙudama'u a tsakanin sallah azahar ne zuwa sallar la'asar a masallacin sultan bello da ke ainihin kaduna asalin lokacin damar tasu ce to amma kamar yadda na ce babu kayan aiki shine babu loudspeaker babu generator babu amplifier babu dai komai ba kamera ba rediyo in na ce babu ina faɗi da irin yare na shine babu irin wanda ya dace da ni saboda haka a wurina babu to sakamakon wannan wannan lokacin shine za mu ara wa mutanen zariya shi zai zama ranakun asabar da lahadi kullum asabar da lahadi daga karfe biyu na rana zuwa karfe hudu zan rinka yin ainihin waɗannan laccoci da ne ta alƙawrantawa tsawon shekaru asalin laccocin suna da ɗimbin yawa topics ne daban-daban da turanci da larabci da hausa kusan guda tamanin da tara zuwa yanzu na kirga kuma na tabbatar da cewa sun fi haka iya abin da na kirga ne laccocin kaji wurin yin su kaji lokacin yin su yarukan yin su kuma shine yare uku ko dai ta kasance da hausa ko ta kasance da larabci ko ta kasance da turanci waɗannan su ne ainihin sanarwar da muke kuma za mu fara daga ranar asabar mai zuwa ƙarfe biyu insha Allahu ta'ala zuwa ƙarfe hudu ma'ana aka yi laccar ta awa ɗaya da rabi ce da an yi ta kawai sai a yi sallar la'asar sai ainihin kowa ya watse wannan ita ce sanarwa kuma duk mako za ka rinka jin sanarwa a ainihin wasu gidajen rediyo ko na nan zaria ko kuma na kaduna ko na kusa makamantan haka waɗannan ainihin su ne amma kamar yadda na ce da zarar na samu kuɗi da zan iya siyan kayan da'awar da suka dace da irin da'awata to kuma shi kenan dama waɗannan ranaku ne na je ka na yi ka ba ranaku ne tabbatattu ba ina fata an gane ma'ana inda za mu yi wannan lacca asabar da lahadi mai zuwa sai aka waye gari litinin kawai na samu kuɗi sai in ware kamar naira miliyan biyu ko miliyan uku sai in je in sai kayan aikin da suka dace da ni sai in je in haɗa musu a kaduna a samu wuri da za a aje da komi da komi shikenan sai ku ji mun ce to jama'a dama alkawarin na nan ba tabbatacce ba ne jama'a kun ji wassalamu alaikum warahmatullahi na'am bismillahir rahmanir rahim al-imam al-bukhari yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai kitabu salati littafin sallah ko matattarar sallah babu kaifa furidatis salawatu fil isra'i babin da ke bayani akan yadda aka farlanta salloli a lokacin isra'i da mi'raji abin da ainihin ake nufi jama'a isra'i mun yi bayani a wancan mako akwai matsaloli da yawa mun tattauna su dangane da wannan babi da wannan hadisi a wancan mako asalin isra'i tafiya ce da zaka ji an yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka aka kai shi masallacin baitul maqdis za mu zo mu tattauna daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan tafiya insha Allahu ta'ala a ƙarƙashin wannan a ƙarshen waɗannan hadisai da waɗannan babuka Miraji kuma daga wannan masallaci na Baitul Maqdis aka ɗauke shi aka yi sama da shi aka je sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har ta bakwai har ya tsallaka ya je iya idda Allah ya so wadda babu wata halitta da ta taɓa zuwa wa salawatullahi wa salamuhu fil akhirati wal ula shine malam ya ɗauko mana kacokan tarihin yadda aka yi aka farlanta sallan ma a wannan lokaci na ainihin isra'i wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ne ce haddasani abu sufyana fi hadisi hirqal ko hirqal eh hirqal fa qala ya'muruna ya'ni nabiy sallallahu alaihi wa sallama bis salati was sidqi wal afafi abdullahi dan abbasin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce abu sufyana ya bani labari a cikin hadisin shi na hirkal a inda ya ce daga cikin abubuwan da suka bayyana wa sarki hirkal shi sarki hirkal sarki ne ainihin kirista suka ce daga cikin ayyukan da annabi ko da awar da ya zo ne musu ya amuruna suka ce yana umarninmu ya anin nabiya sallallahu alaihi wasallama wato suna nufin annabi cewa bisalati annabi yana umarnin su da yin sallah wasidqi da gaskiya wal afafi da kuma kamewa daga ainihin cin dukiyar mutane ko cin mutuncin mutane ko kuma kamewa daga diddangogi da nau'uka na sabannin Allah mahallin shahid anan shine ashe ana yin sallah tun a ina tun a makka domin wannan mas'alar ta faru ne a makka su su abu sufiyan fatake ne yan kasuwa ne da ke ɗiban kaya daga makka su tafi ainihin ƙasashen duniya su kai daga ciki har akwai ƙasar sham ran nan sai suka je ƙasar sham sai daidai da wani babban sarki yana neman bayanai dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka ce mishi ai akwai wasu fatake yan garin shine aka je aka tattaro su aka zo da su to daga cikin tambayoyin mun karanto a baya me yake umarnin ku shi wannan annabi da kuka ce ya zo muku da sabon addini suka ce ai yana umarnin mu da yin sallah da sadaka da kuma kamewa daga ainihin dukiyoyin jama'a ko kamewa daga mutuncin jama'a to mahallin shahid shine tun a maka annabi yana umarni da me da sallah dan haka kenan an farlanta sallah tun a makka abinda bukhari yake so ya ce kenan to amma shi wannan hadisi da zamu zo mu karanta dogo shi kuma zai bayyana mana a makka din a yaushe kuma a ina yaya aka yi aka yi ainihin wato sha'anin farlanta sallah ɗin babban malami hafizul islam abu abdullah muhammad ibnu isma'il al-bukhari ya ce haddasani yahya ibn bukairin qala haddasana laisu an yunus an ibn shihabin an anas ibn malikin qala kana abu dharrin yuhaddithu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه wannan hadisi kamar yadda nace mun karanto shi makon da ya wuce babban sahabi Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda ya ruwaito daga wani dattijo cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabi Abu Dharri Abu Dharri yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar littafin Imam al-Bukhari jama'a kamar yadda Allah madaukakin sarki yake wa ƙasa kirari haka ake wa littafin Imam al-Bukhari kirari game da ilimi me Allah yake cewa alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata shin ba mu sanya ƙasa ta wadatar da ɗan adam ba ɗan adam ko yana da rai ba mutumin da zai ce ya zo yin gini amma duniyar nan ta mai kaɗan ko kuma ya zo sa fandisho ƙasar taƙi ko kuma yana da wani irin style wanda in ya fara miƙewa zai tokaro sama alam naj'al al-arda kifata ahya'an wa amwata duk sadda mutum ya mutu ƙasa za ta ɗauke shi komai girman shi akwai inda za a ainihin samu a rufe shi a nan sahabi abu zarrin akwai cikakken tarihin musulunta shi a cikin wannan littafi jama'a mutum ne basa karkarin ba ƙauye cikin mutanen ƙauye kuma waɗanda suke mudarawa wato masu wauta masu ganganci amma sai ji labarin manzon Allah ya zo yana yada addinin musulunci sai ce wa ɗan uwan shi ya jira mishi raƙuma shi zai je jiyo labari ya taho makka sai ya zo da ɗan buhun kayan shi ya kudindine sai ya zaman shi a ka'aba haka mutane na tsatso suke malam ya natsu ya je ya samu wuri a Ka'aba ya kalli wannan wannan ya kalle shi yana jin labarai duk abubuwan da ake faɗi yana nan yayi bakan sai da almuru tai kowa yana watsewa za a tafi sai sayyidina Ali ya gani sai ya ce ka annar rajula gharibun mutumin nan kamar bako sai Abu Dharr ya ce ajal haka abin yake bako ce kuma kamar ba shi da masauki kamar bai san kowa ba kamar haka sayyidina Ali ya rinka mishi ta'arrud har sai na Ali ya ɗauke shi ya je ya kai shi suka kwana sai da suka kwana biyu haka ran na uku sai ya ce wai me ya zo da kai ne sai ce labari suka ji cewa ai akwai wani bakuraishe ya zo ya ce wai sama tana magana da shi Allah ya aiko shi shine na zo in ji gaskiyar labarin sai sayyidina Ali ya ce mishi ai ka ya tsinke gindin kaba ai mu a gidanmu ne aka samu wannan bayani amma barin kai ka tushen magani shine ya kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya karbi addinin musulunci to amma kamar yadda na ce da yake mutane ne mudarawa mutane ne masu wauta sai ya ce bari ya gwada addinin ya gani shin addinin na yi ne ko kuwa sai je tsaya a tsakiyar manya-manyan sanadi da quraish manya-manyan kafiran quraishawa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ma'ana suka buɗe baki kalmar da a nan maka a ɓoye ma a ɓoye ake yinta a zo yanzu tsakiyarsu a bayyana suka tashi suka fara jibgar shi da duka shine sayyidina ali yake ce musu ko kuma wani cikin sahabbai yake cewa ku mutanen makka kuna da hankali kuke dukan ba mu bare sannan gobe ku je ku ce za ku shiga ta cikin garin su ku wuce kasuwanci Allah zai hada ku da su to nan dai aka kyala Abu Zarri haka to sai Abu Zarri ya ce eh to abin nayi ne ma'ana kaga su su Abu Zarri dama sun zo cin wuya ne inda wuya abin gaskiya ne in ba wuya fa abin ba inda zai je to haka abu zarri yake to za ku zo ku ji tarihin shi dalla-dalla a cikin wannan littafi to da su aka fara yin wannan addini to yau sai ga anas yana ruwaito hadisi daga gare shi dalili akan cewa wannan riwayatul asagiri anil akabiri ce ma'ana ɗan ƙarami ne cikin sahabbai yake ruwaitowa daga babba dattijo daga cikin sahabbai na fata an gane kenan sahabbai ma suna riwaya daga junansu anas ya ce abu zarri ya kasance yana ba da labari ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama furija an saqfi baiti qala ya ce manzo Allah ya ce aka huda ɗaki na ina ma'ana aka huda ɗaki da aka zo za a ɗauki annabi ba a ɗauke shi ta ƙofa ba ta saman ɗakin ta silin kamar ka ce ta ɗan boto ta inda jinka ɗakin take ta nan ce aka ɗauke shi wa ana bi makka ya ce a lokacin ina makka fa nazala jibrilu sai jibril ya sauka fa faraja sadri sai ya tsaga kirjina thumma ghasalahu bima'i zamzam sannan ya sa ruwan zamzam ya wanke shi thumma ja'a bi tastin min zahabin sannan sai zo da wata tasa ko wani kwano wanda yake na zinare ne mumtali'in hikmatan wa imanan wanda ke cike da ainihin hikima da imani fa afraghahu fi sadri sai ya kwarara wannan imani da hikima a cikin ainihin kirjina thumma atbaqahu sannan sai ya kulle shi ma'ana kenan wannan an yi wa annabi operation ne to wannan abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faru gare shi sau biyu ne a rayuwar shi ya same shi lokacin yana wurin halimatu sa'adiyya a lokacin sun fita kiwo a bayan gari a can mala'ika ya kwantar da shi annabi ya ce yana ji yana gani mala'ikan ya tsaga kirjin shi aka ɗauko ainihin zuciyar shi aka tsaga ya ce aka cire wani ɗan yaɗi haka wannan shine rabon da ke jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda yake jikin kowane ɗan adam daga cikin rabon shedan sai aka yi operation aka cire mishi shi aka jefar da shi sai zama annabi sallallahu alaihi wasallama zuciyar shi ɗari bisa ɗari wankakkiya ce tsarkakakkiya ce babu kazanta babu raban shaidan ko kaɗan a jikin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine hali na farko da aka taɓa mishi wannan tsaga kirji hali na biyu shine wannan kake ji lokacin da za a yi isra'i da mi'raji wancan halin an shirya shi ne dan me domin ya tinkari yadda rayuwa za ta kasance ya zama tun yana ƙarami Allah ya shirya shi yadda babu idda shaidan ya taba fusgar shi ko kuma zai fusge shi wannan halin kuma ana shirya shi ne domin me domin yayi shirin tafiya karɓo wannan babbar ibada mai muhimmanci ita ce ainihin sallah don haka sai da aka sake tsabtace shi aka wanke shi aka yi mai garan bawul aka zuba imani aka kwarara hikima sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace summa akhadha biyadi sannan sai malaika jibril ya kama hannuna fa'araja bi ila sama'i duniya sai yayi sama ta duniya da ni ita ce wannan sama ta ɗaya falamma ji itu ila sama'i duniya yayin da na zuwa ainihin sama ta duniya qala jibrilu li khazini sama jibrilu ya ce wa mala'ikan da ke gadin sama iftah buɗe kofa qala sai ce man haza waye wannan qala sai ce haza jibrilu ai jibrilu ne qala hal ma'aka ahadun akwai wani tare da kai kala na'am ya ce i ma'i muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai muhammadu tare da ni faƙala sai ya ce ursila ilaihi an aika mishi ne kala na'am sai ya ce i aika mishi aka yi falamma fataha alauna sama a duniya yayin da wannan mai gadi ya buɗe ƙofa sai muka ainihin hau sama ta duniya na yi bayani makon da ya wuce dangane da wasu gaɓoɓi da muka wuto a nan kaɗan daga ciki shine wannan hadisi dalili ne akan in ka je wuri ko da wuri ne da aka san ka tun da a rufe yake ka tashi kai sallama ko da gidanka ne kai sallama har dai suka buɗe baki suka ce waye to ba za ka ce ni ne ba sai ka bayyana sunanka kuma sunan da suka san ka da shi gashi nan khazin khazinin sama mala'ikan da ke gadin sama a ƙarƙashin ikon jibril yake amma me ya faru da ya ce iftah buɗe sai ya ce waye sai ya ce jibril ne bai ce shugaba ba ne sai ya ce jibrilu ne sai kuma ya ce wa ke tare da kai sai ya ce akwai wani tare da kai kai da wani ne sai ya ce eh sai ce Muhammad ne ke tare da ni sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce aika mishi aka yi wannan ma'anar tana ɗaukan ma'anoni biyu na yi bayani makon da ya gabata shine shi ma an aiko shi ne kamar yadda aka aiko da annabawan da suka gabace shi ma'ana shi ma ya zama manzo ne ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu aika mishi aka yi ya zo ko ku kaje wurin shi ne kawai karambani ko son a gani ko son kaza kaza yasa ya biyo ka a'a aika mishi aka yi malamai kuma suka ce wannan ma'anar ma ita ce tafi zama daidai a wannan wuri cewa taho wannan da yayi cewa aka yi ya zo ba wai kawai son ya je ya yi kallo ba ne kawai ya sa ya biyo ni sallallahu alaihi wa alihi sallama to yace da aka buɗe sai muka hau sama ta duniya shine ne bayani wannan sama ta duniya da ake magana jama'a ba ita ce wannan sama da kake ɗaga kai kana kallo ba wannan sama da kake ɗaga kai nan kana hangen hadari ne baka iya hangen sama hadari kake hange ko judo ka kiyaye baka taba ganin sama ba amma sama ce bin nisba da inda kake ko kun fahimci wannan da kyau jama'a kamar yadda in ka kalli ɗakin ka sai ka ce saman ɗaki saboda kana ƙasa don haka in ka tafi sarari ka tsaya a waje ba sama kake kallo ba hadari kake kallo idda za ka gane haka shine da a ce za ka hau jirgin sama za ka ga kana ta wuce wannan saman da kake gani a nan to ashe kaga inda rumfar sama ce kake hange a nan kenan jirgin sama zai bugo ta kenan don haka jido ne kake hange ko hadari wannan jido da hadari da kake hange jirgin sama in ya tashi ya tashi ya tashi ya tashi sai ya ƙetare don haka in ana ruwa sai kaga yanzu kun wuce inda ake ruwan kenan shine bahaushe ke cewa an keta hazo domin dama shi hadari shi ruwan sama yana zubowa ne ainihin daga jikin ainihin hadarin don haka ana ruwa kuna tafiya a jirgin sama mana sai zama ruwan a ƙasa da ku ake kenan yanzu ko kun wuce inda ake ruwan sama ɗin kenan amma har yanzu wannan saman da kuke tafiya ba ita ce saman da ake magana a cikin alkur'ani ko hadisi a nan ba wannan saman da ake magana scientific sama ce ita ce saman da 'yan sama jannatin suke tafiya ma'ana inda za a tafi a tafi a tafi nan ne za a samu taurari a samu wata a samu rana da sauransu ma'ana sama ce da wannan duniya scientific sama kenan ita saman da ake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je ita ce sama da wannan saman da kake gani ma'ana an wuce wannan ainihin rayuwar da kake gani gaba ɗaya kamar ka ce an bisata an shiga wata sama ɗin to ita ce za a kira ta sama ta ɗaya sama da wannan kenan sannan sama da ita ita ma haka kuma ita ce sama ta biyu don haka ku kiyaye da kuke sukar malaman kimiyya sun je duniyar wata kuna cewa ai wannan haramun ne sai su ce ku wawaye ne duniyar wata duniyar taurari ko duniyar da rana kowace duniya a cikin wannan ainihin sararin ne. a cikin wannan sararin ne it is within the orbit a cikin wannan sararin ne tauraron dan adam da ake harba shi dan sama jannatin da ake harbawa duk wannan abubuwan da ake kamar a cikin ɗakin nan ne sauro ya tashi ya tashi ya tashi ya tashi sai zama ko kusa da fankan nan bai ba sai ce ai lallai ya tashi sama ya je sama sai gaya wa dangi haka saboda haka duk abin da kuke yi duk a wannan duniyar ne sama da wannan duniyar ce ba saman da Allah ya kai annabi Muhammadu ce 'yan sama jannatin da malaman kimiyya suke magana ba waɗannan bayanan ka je ka samu littafin ajaibul makhluqat al-imam al-allamatu damir ya rubuta shi shekara 800 da suka wuce malami ne na musulunci kuma scientist ne don haka ustazai duk zafin imani da ɗumin kirji da kai sai an koma an yi karatun kimiyyan nan wanda yana nan zankama a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bature kwaikwayo ya dan samu abin from the surface har yanzu ilimin da bature yake da shi game da wannan fagen ilimi ne dan hikon nana abin da bai kai cikin tafi ba musulmi su ne suke da wannan ilimi to amma bature ya tashi sai ya ruda su dan abin da ya samu ya je ya haɓaka shi shikenan sai aka koma ma ana cewa shine ma mai ilimin sakamakon haka sai musulmi suka ga tutun da ma shi ne su sun watsar da suka watsar sai zama wanda ke hannunsu ɗin mai yawa sai zama babu amma asalin da yana nan ina ma'ana asalin yana nan shine alqur'ani da sunna kenan da a ce wasu za su taso su tashi su karanta alqur'ani da sunna su haɓaka tuni za su dawo da wannan ƙaton masaki wanda ke hannunsu wanda ya wuce wannan cikin cokali da bature yake da shi saboda haka zuwa sama jannatin ba haramun ba ne ba shi da alaƙa ma da waccan ayar da kuke kawa kuna ta hayaniya har kuna kafirta juna cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu ba su da alaƙa ko kaɗan waccan ayar tana magana kiyama ne wannan kuma mas'alar da ake magana tana magana ne dangane da anan duniya ma'ana anan duniya akwai yiwuwa kuma ya halatta abubuwa guda biyu na farko ya halatta na biyu kuma zai yiwu is possible cewa ɗan adam zai iya zuwa duniyar waɗannan halittu da kake gani waɗannan planets taurari rana zafi ne da ita shi yasa dan adam baya iya matsa kusa da ita domin duk abin da ya kai gare ta ya kusa gare ta sai ya narke saboda tsabar zafinta amma taurari da wata da sauransu dan adam yana iya zuwa waɗannan wurare kuma akwai wasu halittu ma a cikin waɗannan ainihin ɓangarori amma duk gaba ɗaya a cikin wannan yanayin ne da kake gani sai dai sama ne da mu amma ba ita ce sama ta ɗaya da aka ce annabi ya je ko kuma za mu ji mala'ika annabi wane yana wuri kaza annabi na wuri kaza ba wannan saman ce malaman kimiyya suke zuwa ba shi yasa as'adun nasi man jama'a baina ilmaini ilmun yusamma bi ilmi duniya wa ilmun yusamma bi ilmi al-akhirah matukar kana son ka fahimci wannan addini namu jama'a in dai kana so ka yi fahimta ta gari kana buƙatar lallai sai ka karanta alkur'ani da hadisi to in kuma ka karanta alkur'ani da hadisi zaka ga a cikin alkur'ani da hadisi akwai ilmomi masu ɗimbin yawa na ibada akwai ilmomi masu ɗimbin yawa na rayuwa yasa a dage jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am eh waccan sama suke tafiya shaidanu da suke da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce suna tafiya waccan ce suke tafiya ina fata an gani na'am eh wanne eh aha duk a ƙarƙashin wannan duniyar ne shine na ce kamar yanzu yadda ɗakin nan ne yake yanzu mu nan muna ganin wannan silin yana da kusanci ne saboda mu manyan halittu ne binnisba da ɗakin amma sauro da kudafa in ya ɗaga kai yanzu idon shi ba zai hango waɗancan abubuwan ba sun mai nisa da haka sai ce can sama to in ya ɗan taho ya ɗan taho ya kawo kusa da tebur ɗin nan ƙarshen ta sai ce ya yi nisa yau ya je sama shi ne abin yake gare mu haka to ɗan adam in ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi sai je fara tarar da waɗannan halittu waɗanda su ma duk suna cikin wannan yanayi ne sai dai a can sama suke amma abin da ake cewa yanzu ka kaddara idda annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya keta wannan halittar ne ya huda wannan sama ɗin ne wannan sama da kake kallo ya wuce ta ne to sannan ya fara zuwa sama ta ɗaya sannan ya sake wuce ta ya keta ta sannan ya je ta biyu don haka idan zai wuce ta sai an yi me sai an yi istiftahi sai an nemi budewa ina fata an gane ku karanta haruna ya com wani babban malamin kimiyya ne mutumin kasar turkiya ku je ku shiga website ɗin shi ku je ku bincike game da wannan sannan ku karanta professor zaglul yana da littafi as-sama al-ard ku karanta waɗannan malamai ne da suka san qur'ani da hadisi sani na haƙiƙa sannan kuma suka san science sani na haƙiƙa masana ne na gaske ku karanta ga sunan ɗimbin yawa haruna ya haya da ka buga haruna ya haya com za ka samu website ɗin duk resources ɗin da kake so har tambaya za ka iya rubuta ka yi za ka iya duk abin da kake so haka nan professor zaglul yana da littafi as-sama Allah ya taimake mu to shine sai yake cewa faqala ursila ilaihi ko faƙala na'am falamma fataha alaunan sama a duniya yace da aka buɗe da wannan mala'ika ya buɗe sai muka hau sama ta duniya fa'iza rajulun ƙa'idun sai ga wani mutum a zaune ala yaminihi aswidatun dama da shi ga wasu ‘yan ƙananan halittu baƙaƙe wa ala yassarihi aswidatun sannan hagu gare shi ga wasu baƙaƙen halittu idza nazara qibala yaminihi dhahika idan ya kalli ainihin wato dama da shi sai yayi dariya wa idza nazara qibala yasarihi baka idan ya kalli hagu gare shi kuma sai ya fashe da kuka faqala sai naji wannan mutum ya ce marhaban bin nabiyyi salihi wal ibn salihi mara balale da dan annabi nagari dan kirki qultu li jibrila sai na ce wa jibril man hadha wane ne wannan qala sai jibril ya ce hadha adamu wannan adam ne annabi adamu ne ke maka mara balale yake kuma shi maka albarka kai annabin kirki ne dan haladan kirki sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi sai mala'ika jibril ya ce kaga waɗannan kuma baƙaƙen halittu da kake gani dama da hagu gare shi wannan kuma ainihin wato rayuka ne na ainihin wato ‘ya'yayen shi a nan sai mu tsaya mu ci wata fa'ida ta usulul fiqh abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tambaya cewa yayi man haza wane ne wannan yake mun mara balale sai jibril ya ce mi haza adamu wannan adamu ne ba ya amsa tambayar ba amma sai kuma ya ce waɗannan halittu da kake gani dama da hagu kuma rayukan 'ya'yan shi ne annabi ya yi tambaya game da su a'a wannan shine ake kira jawabul hakim ma'ana kai malamin aka yi maka tambaya sai ka amsa ta sai ka dubi wata tambayar wadda mai tambayar akwai yiwuwar ya yi maka ko kuma yana da bukata sai kai mai bayani tun kan ya tambaye ka domin a zahiri abin da zai biyo baya kuma to waɗannan abubuwa da naga kuma dama da hagu fa to tun kafin a tambaya shine ya bada ansa ya halatta wannan amma in an ga akwai bukata na'am waɗanne a'a ai gashi yace na samu banihi rayukan ne yaya alamun ran aha a'a to wannan ayar daban da abin da take magana wannan kuma da abin da abin da take magana waccan tana magana duk wani kafiri da ya mutu innal ladhina kafaru wastakbaru an ayatina ko la tufattahu lahum abwabus sama' ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط abinda wannan aya take magana duk wanda ya kafirce to babu yadda za a yi ran shi ba zai tafi sama ba hadisi yazo ya fassara da an tafi da ran sama ma sai a dawo da shi ba za a bude mishi ba wannan abin da ake magana kamar icon ne kamar files ne na rayukan kama a ce nan abin da ka gani wannan shi yake wakiltar ran wani wannan shi yake wakiltar ran wani kenan ta yi waɗannan suna nan ai tun kafin ma waɗannan halittu su faru a ƙasa na fata an gani wallahu alam fa ahlul yamini minhum ahlul janna waɗanda ka gani daga ɓangaren dama su ne ‘yan aljanna wal aswidatu lati an shimalihi ahlun nari waɗannan halittu da ka gani hagu gare shi kuma ‘yan wuta ne fa idza nazara an yaminihi dhahika idan ya dubi da gare shi sai ya dariya wa idza nazara qibala shimalihi baka idan kuma ainihin wato ya dubi hagu gare shi sai ya fashe da kuka hatta araja bi ila sama'i taniya har sai ya hau da ni zuwa sama ainihin ta biyu abinda waccan gaba take nuna mana kenan jama'a duk wani ɗa na gari a nan duniya yake halin nagarta yana sanya uban shi Adamu farin ciki da fara'a kenan a can sama ta ɗaya. duk wani ɗa da ya lalace yake shirka ko yake maguzanci ko bid'a ko wani saɓon Allah yana sanya uban shi Adamu kenan kuka a can sama ta ɗaya ya rage kai ɗan Adam sai ka ji ko ka sanya ubanka na asali Adamu kuka kullum gari ya waye ko kuma ka sanya shi fara'a da dariya fara'a da dariyan sirrin su shine ibadar Allah bin dokokin Allah kukan kuma shine ainihin saɓon Allah Allah ya kiyaye hatta araja bi ila sama'i saniya har sai da ya hau da ni sama ta biyu faqala li khaziniha sai ya ce wa mai gadin ita sama din iftah bude faqala lahu khazinuha sai mai gadin ya ce misla ma qala al-awwalu irin yadda na farko ya faɗi kaga daga nan zaka fara fahimtar yadda dattawa ke ba da labari wannan hadisin wake ruwaito shi Anas Abu Zarri ne yake ruwaito shi yake baiwa Anas labari sai ya ainihin takaita ya ce sai ya faɗi irin yadda na farkon ya faɗi ko kuma ya zama tun farko annabi sallallahu alaihi wa ya faɗi amma akan kaddarawa shi abu zarri ne yake ba da labarin ma'ana kenan ba a buƙatar itinabi da takrari a wajen ba da labari in yaro ne sai ka je ce sai na waina na waina na waina na waina na waina na waina na waina hannun fashin shi ya ɗauke wai yana ba da labarin adadin yadda ya waina taya keken sai ya ba ku labarin adadin ta anan madadin ya ce da na wana na wana da yawa shikenan sai ta tashi ko kun fahimta don haka kaga sai ya ce sai wannan mai gadin sama ta biyu ya faɗi irin yadda na farko ya faɗi fafataha sai ya buɗe qala anasun anas ya ce fa zakara annahu wajada fi samawati adam wa idrisa wa musa wa isa wa ibrahima anas ya ce sai malami na abu zarru ya bada labarin cewa annabi ya riski adam a sammai ɗin nan da idris da musa da isa da ibrahim salawatullahi alaihim allah ya ƙara musu aminci walam yuthbit kaifa manaziluhum ana sai ce sai dai malami na abu zarri bai bani labarin tabbacin inda kowanne annabi yake cikin annabawan nan ba ghaira annahu zakara sai dai ya ce annahu shi annabi sallallahu alaihi wasallama wajada adama fi sama'i duniya ya sami adam a sama ta farko wa ibrahima fi sama'i sadisa ibrahim kuma a cikin sama ta bakwai wannan na daga cikin sama ta shida wannan yana daga cikin wurare masu matsala a cikin sahihul bukhari domin ya zo da riwayoyi guda biyu sama ta shida ibrahim sama ta bakwai ibrahim a cikin wata riwaya ar-riwaya ar-rajiha riwayar da take ita ce tabbatacciya babu tantama ita ce wadda ta ce sama ta bakwai ibrahim yake za mu zo mu same ta a can gaba a cikin wannan littafin ina fata an gane قال أنس أنس يتي فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإدريس يا عند النبي محمد يا عند جبريل يدعوك النبي سكزو وچي ورن النبي إدريس قال سي النبي إدريس يتي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح مرابا da annabin kirki dan uwa nagari qultu annabi yace sai nace sallallahu alaihi wasallama man haza wane ne wannan kala sai jibril ya ce haza idris wannan idrisu ne thumma marartu bi musa sannan na zo na wuce musa faƙala sai musa ya ce marhaban bin nabiyyi salihi wal akhi salihi maraba da annabin kirki dan uwa na gari qultu man haza wane ne wannan kala sai ya ce haza musa wannan musa ne thumma marartu bi isa sannan sai kuma na zo na wuce isa faƙala to ta iya yiwa aka ce to bai san su ba yaya kuma yake faɗin sunansu a'a yana baka labari a yanzu da yake faɗi ai ya san su ne amma sadda ya wuce da farko fa kamar ya ce sai na wuce wani mutum to amma ai daga baya ya zo ya san mutumin ko to hikima sai ya ce sai na zo na wuce isa da na wuce isa sai na tambaya waye wannan sai kaga kamar magana akwai tufka da warwara a'a yana baka labarin ai yanzu ya riga ya gano wannan mutumin don haka ba daidai bane ya ci gaba da cewa sai na wuce wani mutum ko kun fahimta yace sai na zo sai na wuce Isa faqala sai Isa yace marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi mara balale da dan uwa na gari annabi mutumin kirki qultu sai na ce da shi ai sai na ce da Jibrilu man hadha wane ne wannan qala hadha Isa sai ni ce ai wannan Isa ne ثم مررت بإبراهيم sannan sai na zo wuce Ibrahim faƙala sai Ibrahim ya ce marhaban bin nabiyyi salihi wal ibn salihi maraba da annabin kirki kuma ɗa nagari kaga a cikin duk jerin annabawan nan guda biyu ne suka ɗayantar da shi suka ce mai ɗa saboda haƙiƙatan ɗansu ne ɗa na jini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗa ne na jini gawa ga Adam. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ɗa ne na jini ga Ibrahim, don haka kai tsaye suka kira shi ɗa, amma sauran kuwa sai suka danganta ‘yan uwantaka, saboda ‘yan uwantaka ce ta haɗa su ta aikin da'awa da imani da musulunci. Kultu man haza sai na ce wane ne wannan kala sai ya ce haza Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan Ibrahim ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi قال ابن شهاب سي ابن شهاب يتي فأخبرني ابن حزم سي ابن حزم يبان الأباري أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام محمد ابن شهاب الزهري يتي محمد ainihin wato dan abubakar dan muhammad dan hazmin ya bani labari cewa abdullahi dan abbas da aba aba habbatal ansari sun kasance su ko suna cewa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda wannan riwaya take nuna jama'a kun ji iyakar riwayar can wadda muka gama karantowa riwayar ibnu shihabin daga anas to sai ibnu shihab ya ce amma ya samu wata ƙarin riwaya amma ba daga anas ba daga wa daga abubakar dan muhammad dan hazmin shi ko abubakar dan muhammad dan hazmin ya ce da abdullahi dan abbas da abu habbatal ansari su kuwa sun kasance a cikin nasu hadisin suna cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي ثم أرج بي sannan sai aka hau da ni hatta zahartu li mustawa har sai da na taka wani daidaitaccen wuri asma'u fihi sarifal aqlami wanda na rinka jin ƙara ko kuma sauti na ainihin alƙaluman Allah waɗanda mala'iku suke rubutun ƙaddara Allah ma'ana na taka na taka ma'ana bayan sama ta bakwai daga sama ta bakwai sai mai biyo baya sai aka ce ga wata riwaya annabi ya ce sai ya taka ya ci gaba da tafiya har sai da ya kai wani wuri da ya rinka jin karar alkaluma suna ta rubutun kaddara Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ibn hazm abubakar dan hazmin ya ce wa anas ibn malik da anas dan malik qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaga nan ma wata riwaya ce kuma daban da ainihin waccan da muka makaranta ta ibnu ibnu abbas yace annabi yace fa faradallahu ala ummati 50 salatan sai Allah ya farlanta wa al'umma ta salloli guda 50 faraja'atu bidhalika sai na dawo ina farin ciki ma'ana na karbo tsaraba manzon Allah ya je yayi ziyara ya ga manya-manyan annabawa ya samo basira kuma sai ya dawo ga tsaraba hatta marartu ala Musa har sai da na taho na gangaro na zo zan wuce Musa faƙala sai Musa ya ce ma faradallahu laka ala ummatika ma'ana kamar ya ce na dai san tun da ka je wurin Allah ba za ka dawo haka ba to me Allah ya farlanta al'umma ka wace tsaraba ka to da ita qultu sai na ce da shi farada na salatan salloli hamsin Allah ya farlanta mini qala Musa ya ce farje ila rabbika koma wurin ubangijinka fa inna ummataka la tutiqu zalika al'ummaka ba za ta iya haka ba me yasa Musa ya ce koma wurin ubangijinka me yasa bai ce koma wurin ubangijinmu ba aka ce saboda hanani ya nuna cewa ai ubangijin naka ne je kama na kai dan gata ne wurin shi je ka roki alfarma dan haka sai danganta shi gare shi kai tsaye sai ya ce al'ummaka ba za ta iya haka ba aka ce me yasa Musa ya faɗi haka wahayi aka yi mai ba wahayi aka yi mai ba ai wahayi ya ƙare ga Musa don a wannan lokaci ba yana ina ne yana barzakh ne yana cikin wata rayuwa ne ya bar duniya bai kai lahira ba to iyaya aka ya gane cewa al'ummaka ba za ta iya haka ba ba wahayi aka yi mai ba wannan ya faɗi ne saboda ya zauna da bani Isra'ila haka nan wata riwaya ta ce ina tsammanin ma a cikin wannan a cikin akwai irin riwaya da za ta faɗi haka nan gaba kaɗan ma'ana ya ce na zauna da bani isra'ila na ga irin gwagwarmayar da muka sha bani isra'ila sallah biyu ce kawai da safe a yi raka'a biyu da la'asar a yi raka'a biyu amma aka yi ta gwagwarmaya wasu ba sa yi a cikin wannan rashin yin fa aka samu fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata as-salata din da suka wulakanta sallar asuba ce da sallar la'asar kuma raka'a biyu kai yanzu ka je ka ɗibo raka'o'i nawa salloli hamsin ba a fara maganar raka'o'in ba ma tukuna ka to kana munna koma ma'ana kai sabon shiga ne a cikin abin mu mun san kan abin koma ba za su iya ba ma'ana ya faɗi wannan ne based on experience saboda yana da basira ya san me ya faru faraja'ani sai ainihin wato ya komar da ni ina fata an gane fawa ba a shatarha ya ce sai Allah ya sauke rabin ita sallah ɗin to daga hamsin ta zama nawa kenan ashirin da biyar faraja'atu ila Musa qultu wa ba a shatarha sai na dawo ga Musa na ce to Allah ya raba biyu ya rage rabi kala raje rabbaka sai ce koma fauran ubangijinka fa inna ummataka la tutiqu al'ummarka ba za ta iya sallah ashirin da biyar ba faraja'atu sai na koma fawa ba'a shafarha sai ya sake ainihin wato cire rabinta to a nan rabi zai zama nawa kenan zai zama sha biyu ke ko to don haka wannan hadisin da wasu malamai suka zo sai suka ce wani lafazin su da zai zo can gaba shi zai fassara shi wannan shafar shafar shafar da Musa ya rinka cewa juz'i yake nufi domin akwai hadisin da zai zo ya ce sai na je sai aka rage biyar ta je aka sake rage biyar aka rage biyar sai aka ce to zai iya yiwa shafar din nan yana nufin wani bangare na sallar wallahu alam faraja'atu ilaihi sai na koma gare shi fa qala irji ila rabbika sai Musa ya ce koma faurin ubangijinka fa inna ummataka la tutiqu al'ummarka ba za su iya sallah goma sha biyu ba ka koma faraja'atuhu sai na koma gare shi fa qala sai Allah ya ce to saurara ka ji hiya khamsun sallolin an mai da su biyar wa hiya khamsuna amma daraja guda hamsin suke da su ma yubaddalu alqawlu ladayya ba za a sake sauya magana ba a gabana faraja'atu ila Musa sai na koma ga Musa faqala Musa yace raji rabbaka kuma wurin ubangijinka sallah biyar ta yi yawa fa qultu sai na ce istahyaitu min rabbi kai na ji kunyar ubangiji na ba zan iya komawa ba na koma an rage na koma an rage biyar dai wata magariya wadda daga ita nan ne halittu ke tikewa shi yasa ake ce mata magariyar tikewa ila sidratin bishiya ce ta magariya to sai aka siffanta ta da almuntaha daga nan ba wata halitta da ta isa ta wuce har jibrilu to da muka je wannan wuri wagashiyaha alwanun sai wasu launuka kaloli iri iri iri iri suka lullube wannan magariya la adri mahiya a yanzu ma ba zan iya tuno waɗanne irin laununuka ba ne don ba irin laununukan nan duniya ba ne ثم أدخلت الجنة sannan aka shigar da ni aljanna fa idza fiha habailul lu'lu' sai gashi ainihin wato a cikin aljanna akwai tirbaya ta me ta lu'lu'u shine diamond tsarki ya tabbata ga Allah wa idza turabuha sai ya zama kuma kasar cikin aljanna din waccan ainihin wato turbaya da yake cewa ma'ana ya ga wata turbaya tari guda ko wani yanki na cikin aljanna din abin da ke wurin kawai lu'ulu'u ne aka shimfiɗa sai ya zama shine yankin ƙasar wannan wuri to ita kuma ƙasar aljanna din gaba ɗaya fa sai ce wa idza turabuha almisk sai ya ga misk to misk nau'i biyu ne misk asalin shi shine kashin magen juda idan magen juda ta kashi wannan kashinta shine ake kira turaren misk na fata an gane shine zaka ga ana yawo da magen tana kashin shi wannan kashin shine asalin turaren juda da ake cewa to shine asalin almisk misk na biyu shine wanda in ka je wurin masu sai da man habbatu sauda za su nuna maka shi a ƴar kwalba ka gan shi jawur kamar jini shi kuma wannan ana haɗa shi ne da jinin barewa ake yin shi shi ne kaga alfazazi yake magana yake cewa wa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'dha damil ghazali yake yaban annabi na na mutanabbi ne ko amma tana cikin ishiri ne ya kawo ta a ciki ma nake ji yake cewa in har al'umma na ganin cewa kafi su ai dan kafi al'umma dan kafi halittu ba abin mamaki ba ne domin misk jinin barewa ne amma kuma bayan ya zama misk sai waye gari ya fi me ya fi barewar daraja ya fi jinin barewa daraja ma'ana annabi ɗaya daga cikin mutane ne amma sai kuma ya fi al'ummar daraja to me abin mamaki zalika fadlullahi utihi man yasha abinda wannan magana take nufi jama'a almisk da ake magana a nan shine asalin almisk din shine wanda yake na kashin magen juda din na kashin magen juda din shine za ga malaman fiqh suna tattaunawa dangane da shin abu ne mai tsarki shi domin kashin wata dabba ne sai ka ji mai muktasar yana cewa wa miskun wa fa'aratuhu da misk shine kashin magen juda da ita kanta kuma magen judar ita ma mai tsarki ce ma'ana da magen juda za ta zo ta goge ka to ba ta goga maka najasa ba sai malaman suka kai matuƙa wajen cewa abin da suke nufi karanta malam yahuza cikin sharhin askari da malam abubakar na kusa da cikin ashalul madariki suka ce da a ce magen juda za ta mutu sai a bi duwawunta ko ta kashinta sai a sakuto wannan ainihin kashi nata ya ce abu ne mai tsarki za a iya shafawa shine ma'anar wa miskun wa fa'aratul miski to asalin turaren almisk kowa ya san darajar shi tun daga alqur'ani har duniyar da ba ta musulmi ba domin qur'ani da Allah ya tashi buga misali sai ya ce khitamuhu misk ma'ana yan aljanna in suka sha kamar yadda in ka sha fura sai ka ga wani takotakon garin gero da sukari da duk wani daɗi ya tattare ya koma ƙasa ko to yan aljanna in suka gama shan duk abin da suka gama sha sai zama takotakon nan na ƙarshe kuma shine misk Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna wannan kadai ya isa bayyana darajar almisk dan haka duk wani turare da aka yo daga baya an yo shi ne kawai ya samu matsayi amma bai kai darajar misk ba kamar duk wasu kuɗi da aka yo su daga baya an yo su ne kadai sun samu daraja amma ba su kai darajar dinare da azurfa ba kuma ba za su kai ba abinda wannan hadisi yake karantar da mu jama'a kamar yadda Imam al-Bukhari ya ce shine tarihin yadda aka farlanta sallah a Isra'i to amma kuma nan Imam al-Bukhari ai bai kawo mana labarin Isra'i gaba ɗayan shi ba Isra'i din shine ɗauka annabi daga Ka'aba daga masallacin Makka daga Makka kenan zuwa ina zuwa Baitul Maqdis shine Isra'i nan abin da ya faru a hadisin shine me mi'raji Qur'ani da hadisi duk sun tabbatar da Isra'i da mi'raji don haka bai halatta a yi musun ko ɗaya daga cikinsu ba isra'i gaskiya ne mi'raji gaskiya ne daga cikin isharorin da alkur'ani ya dangane da isra'i bayan ya yi tasrihi akan subhanallazi asra bi abdihi lailan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu wannan kenan ishara ta zo a inda yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun wannan ayar tana tabbatar da ainihin bayani dangane da me dangane da ainihin isra'i to amma isra'i ne dangane da isra'i to amma ita ayar kamar yadda nake cewa ishara ta yi hadisi ne zo ya bayyana da ainihin aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga masallacin ka'aba ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wata dabba ne sunanta buraka ya ce ita dabbar ta fi jaki ta fi alfadari amma ba ta kai doki ba sannan tana gudu tana aje kofatanta iya inda idanta ya gani inda idanta ya tike mata ta ɗauko kofatanta nan take ajewa wannan shine means of transportation ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa ina zuwa baitul maqdisi da ya je nan sai aka tattaro mishi annabawa da manzanni sai musu limanci sai Allah ya umarce shi ya waiwayo ya bincike su shin an taɓa musu izinin su yi shirka amsa ita ce a'a to shi ma sai ya ɗauki ibra daga nan ya ce sai mala'ika jibril sai ya ɗaure wannan dabba a idda annabawa suke ɗaura dabbobinsu in sun zo baitul maqdisi ya ce sai mala'ika jibril sai ya saɓa shi sai suka kama hanya sai aka yi sama to shine wannan tafiyar ce aje nan aje nan aje nan aje nan har aka je sama ta bakwai sai ce to wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa da ka ganshi cikin mu yana da iya inda Allah ya tsaye da shi kuma shi ya san inda Allah ya tsaye da shi ni kaina da duk wata halitta ba ma wuce nan sai ya ce amma Allah ya maka izini kai ka je shine annabi ya ce na ci gaba da takawa ina takawa har sai da na je wani wuri daidaitacce fili ne ya ce da na tsaya sai na rinka jin karar ainihin wato alƙaluman ƙaddara suna ta rubutu annan ne annabi sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukakin sarki ya magana da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahabi abu zarrin ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama har ra'aita rabbak da kai magana da Allah to ka gan shi sai ce anna ra'aitu nuran ra'aitu ta ya za a gan shi ban gan shi ba haske dai na gani ingantacciyar magana ita ce annabi bai taɓa ganin Allah ba ko a nan sararin duniya ko a can sama ta bakwai gaba ɗaya bai taɓa ganin Allah maɗaukakin sarki ba wannan magana ita ce daidai duk wata magana saɓanin wannan maganganu ne masu rauni waɗancan da waɗannan bayanan gaba ɗaya ka je ka samu littafin sharhul aqidatu tahawiyya ta al-imamu ibn abul izzi al-hanafi zaka karanta su insha Allahu ta'ala daga cikin fa'idojin da muke ɗiba a cikin wannan hadisi banda waɗanda muka gabatar jama'a shine duk wani sabon shiga a cikin wata harka da'awa ce ko ba da'awa ba yana buƙatar ya samu waɗanda suka daɗe suka goge a cikin waɗannan fagage ya kai musu ziyara duk da yadda yake jin shi wane ne ina ma'anar wannan maganar ka gama digirin ka har guda uku PhD kake da shi amma yau ka zo za ka fara da'awa ga wasu waɗanda iyakacin karatunsu haya islam amma kuma a cikin karatun haya islam nan ma'ana grade two teachers ne kadai malamai ne kawai yan secondary ne amma sun shekara arba'in ko hamsin a fagen da'awa kana buƙatar ka je ka gaishe su su sa maka albarka kai musu tambayoyi su baka shawarwari ka zauna da su ka ga yadda ake gudanarwa idan ka takaitu da cewa kai fa digiri uku kake da su kai fa professor ne baka da buƙatar su al'amari zai wargaje maka abin da ya faru kenan ga Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi ya rudu kanshi da cewa shi dan wane ne ya rudu kanshi da cewa shi fa tsohon ofisa ne na soja shi fa likita ne shi fa yanzu digiri na uku yake yi dan haka da ya shigo Najeriya sai ya shigo yana takama cewa duk kasar ba wanda ya isa je ya gaisar sai dai a zo a gaishe shi yasa Allah ya ji kan malam Ja'far shi wai sai ya tafi gaishe shi da ya tafi gaishe shi kuma sai ya wulakanta shi har wani fitsararre a Kaduna yana ce mishi yawa ga irin waɗanda suke zagin malaman fiqh nan ga su nan kaza kaza a gaban malam Ja'far wannan yana daga cutar da yanzu mafi yawancin matasa suke fama da ita matasan nan yan boko ne ko yan arabiya ma'ana ka tafi ingila ka je ko america ko canada ko ina ne ka je ka gamo digirin ka guda uku sannan ka zo jami'ar ahmadu bello an ɗauke ka sabon malami sai ka je ka samu wani daɗaɗɗen lecturer ka je ka girmama shi ranka ya daɗe prof ranka ya daɗe doctor kai ma fa doctor ne kai ma fa professor ne daga columbus daga ina ne daga ina ne daga ina ne amma an ka zo sai ka jinjina mai ka bashi girma to mu yaran ku ne mu almajiran ku ne gashi mun taka sawun ku waɗanne shawarwari za a bamu ya za a yi kaza na gaba to ranka ya daɗe ka a gaji da mu fa za mu ci gaba da zuwa neman haske da shawara da haka ake sanin makamar aiki ka je rediyo Najeriya Kaduna ka gani akwai wanda yake tun da aka bude gidan rediyon yana na yana aiki tsoho ne ko takardar sakandare bai da ita amma ya yi aiki da Mr. Kororo ya yi aiki da Mr. Wane duk wasu tura mulkin mallaka ya yi aiki da su ya iya ya kware amma ko secondary school certificate bai da shi kai kuma ka gama mass communication daga University Ibadan ka gama mass communication daga Danfodiyo ka gama mass communication daga Bayero sai ka je sai ka zauna a ƙarƙashin shi yana ta koyar da kai aiki ma'ana ba ma za ka shigo wurin shi da digirin ba za ka aje digirin ne in ka shigo ka girmama shi saboda me saboda shi yana da cikakkiyar basira ya daɗe a fagen to in ka ɗibo basira shi ka haɗa da digirin ka sai aiki ya fi na kowa kyau to amma in ka zo ka rena shi idan ya barka da na'urorin gaba ɗaya sai su rikice sai a ji kit sai a ƙarya ce an ɗauke wuta ƙarya ne ka kasa operating ne saboda ka yi girman kai shi yasa ku dubi annabi ya fi duk waɗannan annabawan daraja ya fi su matsayi ya fi su komai amma su kuma suna da wani kirari na bahaushe shine me wanda ya riga ka kwanciya zai riga ka tashi sun rigaya annabi a fagen wannan rigaya da suka yi wa annabi a fagen ta sa annabi in musa ya baiwa annabi shawara haka ne ko ba haka ba tsakaninka da allah yanzu kai da kaga gwagwarmayar da ake da musulmin yau musulmin annabi Muhammadu akan sallah biyar annabi Musa ya gaskiya ko bai ba sallah biyar din nan Allah da kanshi me yace wa inna hala kabiratun illa alal khashiina sai yace amma tana da wuya sai dai ga masu tsoron Allah ga masu tsoron Allah ne kawai ba ta da wuya gwagwagwa ake yi a yau musulmi mutum nawa ne zaka samu yace maka shekarar shi arba'in salloli biyar din nan a cikin jam'i yayi su a cikin tarihin musulunci kakamni mutum ɗaya na taɓa jin labari shine sa'id ibn al-musayyibi ya shekara arba'in sallah ko kwaɗe ba ta kubuce mishi ba kuma a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ya zama kamar mala'ika ina fatan mun gane amma kai duk wata larura duk saboda haka waɗannan shawarwarin jama'a idan ba wurin annabawa irin su Musa da Ibrahim da isa ba ba za a same su ba don haka kaga Allah ya yawaita bashi labaran su Malam Bakar Mahmud Gumi da yake gogaggen malamin tafsiri ne in ya tafi ya tafi ya tafi sai ce wa fi hadha tasliyatun linnabi sallallahu alaihi wasallama ala ma yusibuhu min qaumihi ce wannan labarin da aka ce wa annabi Musa ya yi kaza an yi wa Musa kaza an yi wa Musa kaza ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha in ka karanta sai ka ji Abubakar gumi ya ce wannan ayar ta zo ne dan ta haƙurtar da annabi akan abin da ake wa annabi annabi Musa wanka ike yi a gefe guda saboda mutunci bani isra'ila ku haɗuwa suke suna kurme a wuri ɗaya maza da mata kuma tsirara kaga fitsara kuma musulmin kenan masu sallah ina fata an gane da suka tayi sai suka ce ai abin da yasa bai shigowa cikin mu gwaiwa yake da ita mu da muke lafiya lau ba gashi muna zuwa cikin jama'a kowa ya gamu ba ba mu da matsala wai dai lallai ya zo shi ma ya zama fitsararre irin su cutarwa ce ko ba cutarwa ba cutarwa ce har sai da ta kai annabi Musa ya koka ya ce lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum bisa kuke cuta ta ne bayan kun san Allah ya aiko ni gare ku me Allah ya ce falamma zaghu zagha Allah qulubuhum suka ki jin wannan maganar sai Allah ya basu a karkace din abinda muke so mu ce jama'a waɗannan duk gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi da Musa ya yi fa su suka sa shi ya goge ya iya ya ƙware sakamakon haka hagga shi wani ya taso sai yana nuna mushi yanzu jama'a duk matsalar da ake fama da ita kenan duk shekara muka je aikin hajji ko umara muka zauna da ɗaliban jami'ar islamiyya na madina sai kaga sukar malaman najeriya suke yi mafi yawancin su ba su iya ba ma'ana su za zo da kaza su za zo da kaza su za zo da kaza hatta irin wannan karatun na bukhari wani yake cewa me amfanin a zo ana karantar da sahihul bukhari ne a najeriya sai na ce mu da ke cikin fagen za mu gaya maka amfanin shi kafin ya tafi dama ba ustazu bane ma ba ɗalibin ilimi bane kawai dai ya yi nasara ya samu to ya samu ya manta ya tafi ne ya shiga wani fage wanda bai san shi ba to da ya dawo in ya rinka ganin abubuwa ba daidai ba ya kamata ya binciki waɗanda ke cikin fagen to amma a kawai sai jumping into conclusion that ai gaba ɗaya ba daidai bane to da ya zo ya fara tabbaka nazariyar shi sai ga cewa nazariyar shi kuskure ce to kuma sai abubuwa su rikice mai shikenan sai koma ya dan samu karantawa a wani wuri kawai sai ka ji dip ba za ta yiwu ba saboda me saboda bai girmama yanayin ba me yasa ka ga galibin waɗanda suke professional courses a engineering pharmacy medicine da makamantansu sai ka ga suna aji hudu sai a ce su je su wani abu da ake kira industrial attachment shine sanin makamar aiki ka je ka zauna wata shida ko shekara ɗaya da waɗanda suke cikin fagen mechanical engineering kake yi amma sai a ce to taho cikin loko a railway lokon nan duk ciki ba injiniya dukkansu waɗanda suka saba ɗaura injin jirgi ne su haɗa tun zamanin bature ba su da digiri ba su da diploma ba su da secondary amma sun dahu a cikin abin yau shekararsa hamsin ko arba'in suna yi saboda haka duk wani noti sun san sunan shi da hagu ake kwance shi ko da dama sun sani kai kuma ga digiri duk zero zero a kanka ya haɗu amma baka iya kwance notin ba don ka je ka zauna sai ka kalli ya suke sai su nuna maka shine in ma ka tashi fita sai sun sa maka hannu cewa eh ka gama lafiya da makama aikin ka iya kamawa da kyau baka jin ga suna a rediyo Najeriya Kaduna sun je sanin makama aiki sai ka ji ya kasa karanta labarai da Hausa sai ka jakan magori za a ɗibo wata ƙissa ta tatsuniya da aka yi a birnin sin a ce to karanta sai ka je yana karanta hausar ba iya yi daidai amma digiri yake dab da ya gaba a jami'ar bayero a harshen hausa ko a harshen kaza ko a harshen kaza amma bai iya ba sai ga wani da ke karanta labarai shi kuma fa shekarar shi ashirin yana karatun labaran diploma yake da ita saboda ya daɗe yana yi wannan na daga cikin abubuwa na biyu wannan hadisi yana nuna mana duk sa'ad da za ku yi da'awa ku kuma kuna buƙatar ku kai ziyara ga wasu waɗanda suke da'awa don ku ƙaro basirori ma'ana yanzu nan markazu salafiya ne zaria sai ku tashi sai ku je wata markaz ta sheikh adam ilorin da ke Legas, sai ku tashi sai ku je markaz ta wane da ke maiduguri markaz ta wane da ke sokoto sai ku je ku kai ziyara wannan ziyara da za ku kai ku fahimta ustazai yadda ake kai ziyara ba irin yadda kuke alkafira kawai shi kenan sai a ganku kun zo da jaka kun tsaya a gefen markaz ta malam adam ilori daga ina kuke daga markazin salafiya sai su ce ba su san ku ba ana tsayawa ne a ta correspondence tsakanin juna tukuna a samu wani ɗalibi ya zauna a can ya zo nan a aika shi muna nan za mu zo mu kaza ne mu kaza ne ranar kaza sai kaga an zo har ibadan an zo an tarbe ku a je ana da masaukin ku ana da abincin ku ana da kaza za a nuna muku kaza za a nuna muku kaza ko kuma ku je da kamera ne da rubutu ne kuna rubutawa abubuwan da kuka je kuka gano sai ku dawo ko kuma sai ku kira wani taro ku zauna waɗanda suka je sai ku ce to muna son jama'a kowa ya miƙe gaya mana a wurin ziyarar nan menene ya gano ya tashi ya mana bayani sai wani ya ce ba ku ga irin yadda suka tsara library ɗinsu ba eh to wannan yana nuna yadda muka tsara library ɗinmu shi yasa muke samun matsala don haka mu yi irin nasu ba ku ga cewa yadda suke gabatar da lectures ba ba ku ga yadda darussansu suke ba to amma in kuka taskance cewa ai ku markazu salafiya kun iya kuna da mahaddata kuna da malaman hadisi kuna da kaza ba ku a buƙatar kowa sai a wuce ku kaf sannan kuma sai ku zama outdated me yasa jami'ar Ahmadu Bello ta fi kowace jami'a a arewacin Najeriya shine sardauna kafin ya kafa jami'ar ƙasa ƙasa ya rinka bi yana shiga cikin jami'o'i yana zama da manya-manyan professors yana ɗiban masu ilimi ana tafiya in aka je aka dawo sai a zo a zauna me kuka gano da muka je jami'a kaza kaza me kuka gano da ya zo ya fara ɗiban jami'ar Ahmadu Bello da ƙasa ake a ƙafa ake tafiya fa ni tsohon da aka ɗiba da kanshi yake bani labari ya ce tafiya ake ana cewa ranka ya daɗe ta isa yana cewa ɗiyanmu na da yawa ɗiyanmu na da yawa sai da aka kai can shi kafa aka ce ran kai daɗe ai yayi sai ce ɗiyan mu na da yawa aka ce ai an kusa huntuwa yace to shikenan a tsaya har yau ba a gina rabin A biyu ba ɗiban sardauna dubi gaskiya corporation ma'aikatar karama ce amma dubi quarters ɗin gidaje dubu nawa yanzu aka yi a wurin duk quarters ɗin gaskiya corporation ne haka sardauna duk abin da yake saboda sai ya je ya gaggano tukuna wannan ita ce hikimar da ake wa ɗaliban jami'o'i kuna aji biyu sai a ce za a je excursion excursion ɗin nan da ake zuwa ma'ana za a je ziyara ne daga jami'a kaza waɗanda ke electrical electronics za su je jami'a kaza ai garin haka ne wasu ɗalibai suka taso daga wata jami'a suka je wata ba na waɗannan na electrical waɗannan ma na electrical da suka koma wani yaro sai ya ce ai shi ya ba electrical aka ce me yasa yace ai wasa mu muke yi ma ashe yace saboda muna 400 level mun je mun ga yan 200 level abin da suke ma an wuce mu ashe mu muna nan muna bata lokaci ne ma'ana shine doki ba a sanin yana da gudu a fage in shi kadai ne ka rinka gwada aikinka da na wani ka rinka gwada haddarka da ta wani ka rinka gwada karatunka da na wani in karatu ne aka sa a rediyo ka je ka siyo kasusuwa ka zo ka zauna ka ji yaya wane ke yaya wane ke yi basirori da hikimomi da Allah ya haɗa mishi sai ka haɗa sai ka haɗa da naka sai naka sai ya zama yafi haka ake yi jama'a amma kaka zama ba gidajen dangi ko kun fahimta jama'a ma'ana ba gidajen dangi shine yana nan daidai da dangin masallaci kuke da su masallaci suke da su amma kuma ko an bakku a baya saboda me saboda ba kwa zuwa kuna me Allah ya ce siru fil ardi siru fil ardi me yasa tafsirin Malam Bakar Gumi ya fi daɗi duk wani wuri da Allah ya faɗi ya barar da wasu mutane a Qur'ani sai da Malam Bakar Gumi ya je ga wurin duk inda Allah ya faɗi ya je garin Samudawa ya je garin Adawa Irama zatil imadi duk ya je ya gani saboda haka in ya zo yana faɗin abin ne with command yana faɗi ne gar da gar amma malawa da sai faɗi abin ya ji an tuntsuro su san rawa garin ma yana nan kaza yana kwatancen da yake kwakwalwa ba ta ɗauka ba haka abin yake ba na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na malam na'am na'am na'am na'am na'am
wannan abin da za a sha a ƙarshe na shan na'am ya zama almi na'am nan kuma ƙasar wurin ta zama almi Eh.
kuma da a aljanna na'am kun gane iskal din da malam Musa yake tambaya akai nan an ce ƙasar aljanna misk can kuma an ce khitamuhu misk to misk zai zama ƙasa kuma ya zama abin sha na'am ai ko yanzu misk ɗin ana cin shi karanta askari ka ji suka ce idan mai aikin hajji yana aikin hajji an hana shi ya sa turare sai suka ce to amma in ya sa turaren miski a abinci ya cifa muna da abokai a maka haka sai su gayyace mu saboda girmamawa sai a kawo turaren miski gefe guda sai ga ana barbada maka a saman shinkafa wannan girmamawa ce gare ka sai kana cewa sai a ce haza misk turare ne kuma ana cin shi eh na'am ya alisa na'am na'am wato asalin hadisin da ke bayyana ɗakin aka huda shi ne asalin hadisin wancan majaz ne na cewa daga ka'aba shi yasa kaji Allah da ya tashi bada labari mai ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ma'anan masjidil harami ka'aba ma'anar ka'aba anan makka to gidan yana makka ne ba wai asali da aka ɗauko shi daga gidan sai da aka biyo masallaci sannan aka wuce ba a an yi ta'abiri da ka'aba a matsayin gidan ina fata an gane sai ka karanta tafsirin qurtubi za ga inda ya fitar da wani hukunci mai ban sha'awa cewa don Qurtubi yana magana hukunce-hukuncen ayoyi ne na Qur'ani na fiqhu sai ce wannan maganar dalili ce akan cewa duk inda kai sallah a Makka kai sallah a Ka'aba kenan tunda Allah ya ta'abirin ita Makka da cewa me Masjid al-Haram mas'ala ce fiqhiyya zaka ga sun zo sun tattauna za mu tattauna ta anan قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت عائشة ورمؤمنة الله يكرم ترداتك فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين الله يا فرلن تسلى أسد فرلن تات ركعة بي بي بي بي في الحضر والسفر حال تفيا حال زمن جدا حال تفيا فأقرت صلاة السفر ita sallar tafiya sai aka tabbatar da ita a raka'a biyu biyu biyu amma badda magariba wazida fi salatil hadari amma sallar gida sai ainihin aka kara ta ta zama raka'a hurhudu hurhudu ma'anar wannan hadisi yana baka labari sadda Allah ya farlanta sallah raka'a biyu ce kaga yanzu wannan hadisin ya fassara maka wancan kenan kenan salloli biyar din a sadda aka farlanta su a yaya suka zo a raka'a biyu biyu ko zaman ko tafiya ana nan sai aka tabbatar da sallar zaman gida a raka'a hudu hudu amma matafi kuma sai aka bar mishi biyu biyu Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami na'am wanne na'am na'am a'a su mala'iku ba ka iya kwatanta komai game da su amma su annabawa ya tabbata hayatul barzakhiyya to al hayatul barzakhiyya bi nisba li annabawa ta saba wa hayatul barzakhiyya dangane da sauran mutane su Allah madaukakin sarki ya tsara musu ba ma ba a barin su a cikin kabarin hadisi ya zo sahihi akan haka a cikin littafin hayatul anbiya na al imam al baihaqi sunan littafin kenan hayatul anbiya'i ba ma a barin su a cikin ainihin kabarin dauke su ake yi to kaga wata irin rayuwa ce wato ita rayuwa ta barzakh to Allah kadai ya san yadda take da yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai abwabus salati fi siyabi babukan da ke bayani game da hukuncin sallah da tufafi ina hukuncin mutum ya sanya mayafi ko riga ko wando ko hijabi ko makamantan haka game da sallah kun ga wurin ko babu jubi salati fi siyabi babin da ke bayani akan wajabcin yin sallah a cikin tufafi wato dukkan sallah da tufafi ake yin ta jama'a ba a sallah tsirara wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani akan magana Allah da Allah yace khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku sanya adanku a kurin kowace sallah abinda aya take nufi da ado a nan sune sutura khudhu zinatakum ay khudhu libasakum inda kulli masjidin ay inda kulli salatin duk wata sallah da za ku yi to ku sanya tufafi aya ta 31 cikin suratul a'rafi babban malami al-imam al-bukhari yace wa man salla multahifan fi thawbin wahidin da kuma bayani mutum wanda ya sallah yana lullube da zani guda ko tufafi guda ma'ana ya zama babu riga ba wando ba taguwa ba yar ciki ba gajeren wando ba komai sintir sai ka kawo wani babban mayafi sai ka lullube jikinka sai ya lullube al'aurarka ina hukuncin sallah imam al-bukhari yace wa yuzkaru an salamata ibn al-akwa ba da labari daga salamatu dan akwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala cewa annabi ya ce ya zurruhu walau bi shaukatin ya makale mayafin ko da da ainihin wato abin nan kaya ce tambaya aka yi wa annabi hadisi ne wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin shi at-tarikhul kabir da al-imam abu dauda da al-imam ibn huzaima wannan hadisin tambayar aka ce wa annabi ina hukuncin mutum ya samu mayafi ya lulluba jikin shi ya sallah sai annabi ya ce sallah ta yi amma kuma ya samu koda ainihin wato kaya ce a daidai wuyan shi sai in ya makale din sai ya soke shi kun gane ma'ana kayar a matsayin kamar fil da ake cewa ta zamani din nan to sai imam al-bukhari ya ce fi isnadihi nazarun akwai abin dube ga da isnadin wannan hadisi wannan dalilin yasa kuka ga imam al-bukhari ya ce wa yuzkaru an ba da labari ya fara shi da siga ta nuna kama akwai matsala gaskiyar labari hadisin sahihi ne jama'a matsalar da al'imamul bukhari yake ishara zuwa gare ta hakikanin al'amari ba ainihin matsala ba ce kawo fatihul bari din nan kaji dan kaɗan daga ainihin abin da al'imamul hafiz ibn hajirin yake ainihin cewa allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yace wa qad wasalahu al-musannif fi tarihihi wa Abu Dawud wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal lafz lahu min tariq ad-Darawardi an Musa ibn Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Abi Rabi'a an Salamah ibn al-Akwa qala qultu ya Rasul Allah inni rajulun atasayyad Salamatu dan Akwa yace ya manzon Allah ni mafarauci ne afa usalli fil qamis al-wahidi na iya samu hima an abihi an salama zada fil isnadi rajulan ورواه أيضا عن مالك ابن إسماعيل عن عطاء ابن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة فصرح بالتحديث بين موسى و... في أكسام أي أقوي وتحني ود موسى إن يتي حدثنا da haka waccan illar da Bukhari yake magana a kai illa ce wadda ta tabbata a wani isnadi na hadisin amma hadisin na da wani isnadi kunu tasrih fi riwayati ata wahman فهذا وجه النظر في إسناده وأما من صحاه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية الأطا هذا شاهدا لاتصاله أشنا يا تخريج أبو wannan wani yare ne na malaman sai ka ce kai ina shakkan maganan nan sai wani ya tashi ya ce an gaya wa na kaza ya ce yana shakka kaga iya abin da ya ji kenan sai daga baya aka zo aka bincika ai wani mutumin kirki ma ya zo ya bada irin wannan labarin to yanzu wanda ya tattaro daga baya shi zai da kuma bayani akan halaccin wanda ya yi sallah da tufafin da ya jima'i da matar shi tufafi ne riga ce ko wando ne wanda kai jima'i da matarka da shi sai ka je kuma kai sallah da wannan tufafin cikin tufafin ba ma'ana bai gashe da komai ba sai je sallah da shi babu komai wa amara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya tufa bil baiti uryanun sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarnin cewa daga yau kada wanda ya sa an je an yi yawon kaza an shiga kaza an yi kaza to bai halatta a je kuma wurin dawafi ba to in suka tashi sai su cire maza sai su rinka dawafi tsirara da rana mata kuma sai su rinka dawafi da daddare tsirara babbar sahabiya ummu atiya tace umirna an nukhrijal huyyada yawmal idaini wa zawatil khuduri فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم tace an umarce mu idan muka tashi fita sallar idi mu maruwa wa da'awatahum kuma su harci addu'ar da musulmi suke yi ashe yana daga cikin sunna ranar sallah karama ko babba mata gaba ɗaya su fita ‘yan mata da manya-manyan 'yan mata ma'ana an gama fce ne to wadda take haila ita ma za ta je in aka je za a zauna da ita a filin idi in aka zo za a yi sallah sai ta tashi sai ta ba masu sallah wuri idan aka idar da sallah za a yi wa'azi za a yi addu'a to sai ta zo ta ji wa'azi kuma ta ji addu'a gashi ya ce a jilbabun to wadda daga cikin mu bata da kayan sawa fa jilbab ya fi hijabi hijab shine wanda ake rufe kawai jilbab shine saitin tufafin gaba ɗaya tun daga na kai har zuwa ƙasa kenan wannan yake nuna matan salaf ne hijabi shine wannan da ake sawa ya rufe sama kadai in ko koda guda ɗaya ne ya rufe tun daga sama har ƙasa to ya zama jilbab ma'ana suturar da ta lulluɓa mace gaba ɗaya ita ce jilbab wadda ta rufe sama kuma sai a kira ta hijabi ko khimar baki wa qala abdullah ibn raja'in abdullah dan raja'i yace haddathana imranu haddathana muhammad ibn sirina haddathatna ummu atiya سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا wannan dai hadisin ujubu salati fi siyabi wajabcin sallah da tufafi sai kawo wannan hadisin mai alaƙa shi shine za ta je sallar idi ne to sai ta haɗa jilbabi sai ta suturta jikinta gaba ɗaya sai sa maza duk yadda ko kai ga kishi da zafin addini a ba su baki amma in suka ce za su iya zuwa sai su fito tun karfe biyar na asuba an yi sallah asuba sai awa biyu su kai sai awa biyu su dawo zuwa sha biyu na rana sun sako sun dawo na fata an gane babu aqdil ga wani hadisi da yace za a iya kullewa saboda addinin musulunci addini ne mai fasaha jama'a wa qala abu hazim an sahalin abu hazim yace ya karbo daga sahal sallau ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun taɓa da sahal yake cewa mun taɓa yin sallah tare da annabi duk mun kulla mayafin mu a wuya يا هلتا كينكو يا هلتا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد ابن محمد عن محمد بن المنكدر المشجب سنعين على المشجب كو داشي وثيابه موضوعة كو إيه على المشجب a halin ga tufafin shi can a rata ya kulla mayafin a wuyan shi qala lahu qa'ilun sai wani ya ce da shi tusalli fi izarin wahidin kake yin sallah da tufafi daya fa qala sai ce inna ma sana'atu zalika ai na ya haka ne da gangan ga tufafi bani ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama cikin mu mutum nawa ne suke da tufafi guda biyu a zamanin annabi ma'ana an aka ce sai kana da taguwa da wando ko sai kana da mayafi da gyauto za ka yi sallah to a zamanin annabi mutum nawa ne ma ke da mayafi da gyauto galibi ɗaiɗai ne kowa yake da shi qala haddathana abdurrahman ibn abil mawali an muhammad ibn al munkadir qala muhammad dan munkadir yace ra'aytu jabir ibn abdullahi yusalli fi thawbin wahidin naga jabiru dan abdullahi yana sallah a tufafi guda wata da kuma siffar kauri da nagarta wadata da yalwata don kar ya bayyana al'aurarka kauri kuma shine shi ma don ka a hangi shashin al'aurarka domin a yau za ka ga wani zai sanya babban cewa kasiyatun ariyatu ga tufafin an sa amma ana ganin cikin jiki don haka ku kiyaye jama'a ya halatta kai sallah da mayafi guda amma wane irin mayafin wadatacce mai kauri kulle shi a wuya sai a ce kullin mai gida ina fata an gane to ya halatta in kuma an samu fin ko wata kaya an soke ya halatta kuma hakan ya halatta ko da ga taguwa da wando kana da su Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi za mu saurara